أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin 17 ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara biyar. a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islami muhammadu bin abdulwahab rahmatullahi ta'ala alai muna cikin babi na sha ɗaya babu la yuzbahu lillah bi makanin yuzbahu fihi li ghairillah babi mai magana akan cewa ba a yin yanka don Allah a gurin da ake yanka don wani Allah a mun karanta babu wato ainihin ayar da malam ya kawo ayar cikin suratu at-tauba la takum fihi abada da hadithi na thabit bin al-dhahak al-ashhali wanda yake cikin abu dawud da ainihin wato wani shi za mu tashi masail da wannan shine karatunmu na 25 a cikin wannan littafi na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع السادسة المنع منها إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فيه في تلك البقعة لأنه نذر معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك نعم malam ya ce fihi masail a cikin wannan darasi akwai wasu mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru qawlihi la takum fihi abada fassarar faɗin Allah ta'ala la taqum fihi abada wanda mun ji a karatun da ya gabata ko kan zancen masjidu dirar ko wanda nabi sallallahu alaihi wasallama daga baya sa aka rusa shi kaga masallaci ne akai ko kuma aka ce annabi kar ya je yi sallah ciki saboda sallar da munafukai ke yi a ciki ba dan Allah bane ba shi an gina shi ne domin cutar da musulunci wannan masallaci kawai kenan gurin da ya kasance ba a gina shi da kyakkyawar manufa ba ko da a ce kai aikin alkhairi za ka je ka yi a gurin to bai kamata ka je ba ya fata an gane wani an gina gurin da mummunar manufa kuma ana cimma wannan manufar ko ana so a cimmata ba ka shiga cikin abin ka ce a to ni ba ruwana ni aikin alheri zan yi misali yanzu ba akwai jami'o'i na yan shi'a ba kawai kai kana da ɗan masters ɗinka ko doctoral ka sai ka je ka ajiye dosanka za a baka lecture a baka yan awanni ka je ka koyar da lugha ko ka koyar da falsafa ana biyan ka an yi magana ka ce a kai neman kudin ka kake to ai ussisa bunyanuhu alami ala shafa jurufin har to in ya tashi gangarawa ai ba za a samu ka ba fanhara bihi fi nari jahannama har da kai za a tafi kaga wannan haramun ne tunda na farko ba iya gyara za ka yi ba tunda da suka tsara jami'ar suna da wanda suka ba mawa da wanda suke na rusa aƙida kai ba za su taɓa baka wannan madda ba ko misali aƙida ka karanta idan ka je in sun yadda su baka ɗin ma to sai a baka lura ko na abu makamancin haka kaga ba abin da za ka iya taɓukawa da haka in za ka yaƙe ta daga waje za ka yaƙe ta an fahimci wannan ai to duk inda ya zama an yi shi da mummunan manufa gurin baka shiga ka ce a aini da kyakkyawan manufa zan yi mutane za su yi muku kudin goro shi yasa aka hana ka zama da mutumin banza ka hana ka zama da mutumin banza suka ce abokin barawo barawo ne ko da bai yi sata ba menene shi barawo ne a idan jama'a kuma Allah yakan yi hujja da abinda mutane suke faɗa akan akan ka nabi sallallahu alaihi wasallama haka ya ce hadisi wanda ke cikin bukhari ce antum shuhada'ullahi fil ard ku ne shaidun Allah a ban kasa abinda kuka faɗa ai an wuce da gawa ne yace wajabat aka wuce da wata yace wajab waccan asnaytum alaiha khairan fa wajabat lahal janna na asnaytum alaiha sharran fa wajabat lahan nar to haka haka mutun ya kiyaye الثانية مسألة تبيو أن المعصية لليس بان الله قد تؤثر في الأرض حقيقة تكن يكوكو تكن إيين تاسيري أقولي دا أكي سابان الله وكذلك الطاعة هكذا أيكم بيي بن الله سبحانه وتعالى ينايين تاسيري أقولن دي كسنسي أني بيي أني داء أقولن duk guraren da ya zama gurare ne waɗanda aka bauta ma Allah a gurin mahimmancinsu da ƙimarsu baya fita daga zukatan bayan Allah duk guraren da aka saba ma Allah ƙinsu da wato ainihin munin ƙyamatarsu baya gushewa a zukatan bayan Allah duk da asali gurin ba shi da laifi to amma su zunubai sukan yi tasiri matuƙa yau da gobe kuma sun ta tabbatar da haka yau da gobe ta tabbatar da haka ko gida ne za ka siya ka bincika zuwa ya suka zauna ciki in ba sa'a ba ya zo ya rushe da kai ka yi shahada gane ko duk da yin shahada ce ai ba laifi amma ya zama gida ne na mutanen banza suka tashi a gidan zai yi wuya ka zauna lafiya cikin gidan duk da asali kasar gidan da ginin da rufin ba shi da matsala komi shi bai saba mu Allah amma saban Allah da aka yi a gurin su yayi tasiri a cikin shi su yayi tasiri to anan abin da malam yake nufi da wannan mas'ala a cewa gurin da ya zamanto ana yin shirka a gurin to an hana mutum ya zo ya bauta ma Allah a wannan gurin idan ya zamanto bautar da zai yi tana kama a gurin mutane da wannan shirkar da da ainihin aka ake yi a gurin ko kuma aka taɓa yi kaga ya ɗauko daga faɗin a wato ainihin a hadisin thabit ko hadisin thabit bin dhahak sai wani mutum ya yi alwashin zai yi yanka raƙumi a buwana annabi ya tambaya buwanan nan akwai wasan daga cikin autanul jahiliya cikinta ya ce akwai wani idi daga cikin aya na jahiliya aka ce a ce to je ka cika alwashin kenan inda a ce an taba bautar gunki ko da ba a lokacin ake yi ba amma a da an taba bautar gunki a gurin kaga ahlul jahiliya suna da sauran wato ainihin wani burbushi da bakaya na girmama gurin idan ka ce ba za ka bauta ma raƙumi ba sai a wannan gurin haka zai bayi zuwa ga tuno wa mutane abin da suka manta da shi na bautar wani Allah haka sai aka ce kar'ai ko wani iri daga cikin a'yad na jahiliya dan ba a ba a musharaka a cikin wani idi da ya kasance ya saba ma shari'ar musulunci ko kuma ba shi da asali a musulunci kuma ba a yin wani abu na a ƙarfafi wannan idin yanzu misali ba maulidi ake ta yi ba ba za ka je gurin maulidi ba in ka je ka yi zama ɗan biri a kai ma sannan ba za ka yi wani abu da zai ƙarfafi 'yan maulidi ba ko da fatawa ce ko da misali wasu kaya suke sanyawa kai ka sanya kayan amma ba da niyyar a fita maulidi ba kai dai sun burge ka kasa yanzu kama kanin da ke jikina sai na ga wata zawuya ta 'yan bidi'a sun yi ankon wannan kayan ranar suna maulidi sai je in fidda kayana in sauya wasu saboda me mazinna ne na a yi tsammanin cewa tare muke da su an gane wannan sai in je in canza kayan to saboda haka sai malam ya ce zunubai sukan yi tasiri a ƙasa mana a gurin da ake yin su kamar yadda aikin biyayya yakan yi tasiri a gurin da ake yin shi da haka aka hana yin yanka don Allah a gurin da ake yin yanka don wani Allah in za ka yanka akuya ko tunkiya ko za ka yanka rago ko wani abu makamancin haka ba za ka je kai yankan inda ake yanka karnuka da aladu ba ɗaya kenan sannan ba za ka je ka yi yankan ko kuma ba za ka yi yankan akuyarka da kai don Allah inda ake yin yanka na wani abu da ya saba ma addini ba ko kuma ko bokaye suka sa a yi ko na abu makamancin haka ko da dabbar kala ɗaya ce to amma ibn al-uthaymin cikin sharhin shi da ya mawa kitabut tauhid mai suna al-qaulul mufid sai ce wannan bai shiga cikin yin sallah cikin kanisa ba mutum yayi sallah a cocin kiristoci wannan bai shiga ciki ba saboda me saboda sallar musulmi ba ɗaya take da irin bautar da suke yi su a cikin cocin ba idan ma wani ya ganka kana sallah abinda zai kawo aran shi musulmi ne wannan ko amma inda a ce wani nau'in ibada na musulunci ya yi daidai da wani nau'in ibada na kiristanci sai ka je kana yi a coci za a tsammanin kai kiristan in ba a san ka ba ranar da ake yaƙi aka ganka za a haɗa da kai tun da an ganka rannan a coci kuma kana ibada irin tasu an gane wannan amma da yake sallan musulmi ta sha bamban da tasu sai ce to wannan babu laifi tunda akwai sabani kan qadiyar yin sallah a coci a kanisa ta ta kafirai ta kiristoci wasu malaman sun tafi akan za a iya yi saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa in dai jinsin kasa ne to guri ne da za a iya yin sallah guri ne da me za a iya yin taimama da shi Allahumma sai dai in najasa ta bata gurin to wannan ne aka hana an fahimci wannan dan haka yanzu misali wa'azin da aka yi garin na a filin kokowa ai wasu suna ta korafi a guraren da ake shirka ana yan burna burna in za a yi kokowa ko ko ba ai eh ana yi yan kokowa ai galibi mushrikai ne a ji a yan birne-birne da wane ne kaga guri ne da me ya zama kamar wani fihi wathanun min authanil jahiliya fihi aidun min a'yadil jahiliya ba ko kowace asali haramun ba abubuwan da suka shiga ciki an gane wannan to kaga gurin an yi wa'azi kuma aka yi sallah to sai wasu suka ce a gurin da ake shirka kuma a je a yi sallah to ai ba shirka aka yi ba ba burna wani abu aka yi ba kuma ba wai nazir bane ba an yi wa'azi ne sai mai lokacin sallah ya yi sai aka yi sallah a gurin kaga wannan babu laifi amma inda haka kawai muka ce to ba za mu yi sallah ba sai guri kaza to wannan shine an zo da bid'a saboda guri ne da wato ainihin jahilai suke girmama shi don wani abu da ke faruwa a gurin duk da idi ne bai zama na jahiliya ba amma jahilci ya shiga ciki da sai ya zama jahiliyar an gane wannan ai turakan baka ce za a yi wani taro a ce aje a haɗu a filin kokowa sau da guri ne da yake santa na gwamnati kuma sannan guri ne wanda wato yake da faɗi da zai ɗauki al'umma wannan wata maslaha ce daban inda shugabanci a hannun mu ahlu sunna yake ai ba za mu bari ba a yi birne-birnen ko ko da za a yi kokowan sai dai a musuluntar da ita an gane wannan ai so don haka wannan kenan mas'ala ta uku رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال أميد مسألة دتكي روداني زواغ أبن ديكي أبيلي يكي don wannan rudanin ya bushe kaga ai da ya ce wani ya yi alwashin zai yi yanka a buwana kaga wannan matsala ce mushkila so da buwanan nan ba a sani ba me ke faruwa a gurin me yasa ya yi alwashin a nan gurin zai yanka rakumin shi kaga mai ma'anar ishkal a gurin baka da tabbas din matsala wato ainihin kaifi ɗaya na magana to sai annabi ya mai da mas'alar zuwa ga mas'ala bayyana shine ya istifsari sai ce halkana fiha wathanun min awthanil jahiliya yace halkana fiha eidun min a'yadihim yace yanzu mas'ala ta zama ba mushkila ba ta zama wadiha to idan mutun yazo maka da tambaya sai ka gano cikin tambayar shi akwai ta'aqidi ko ghumudi ko iskali karka ba shi amsa a dunkule ka ce to wane kila tambayar shi za ta ɗauki ma'ana kaza kila za ta to bari in ɗauki kila kaza yake nufi sai in ba shi amsa za ka kulla kanka ko dai kai kai istifsari ka ce mishi me kake nufi a faɗinka kaza me kake nufi da faɗinka kaza ko kuma kai ka yi taudihi ka yi shumuli cikin amsarka ka yi tambaya kan kaza in kaza kake nufi to kaza in kaza to kaza in kuma kaza ne in kuma kaza ne ban sani ba ka ka huta ka kayyade amsoshinka amma ka saki amsa daya wadiha akan tambayar da take mushkila wannan baka nuna ba a cikin ilimi zaka batar da al'umma an gane wannan daga zaran ka sai dai kuma in baka fahimta ba baka gane ba kai a tsammanin ka ga abin da ake nufi kai tsaye ba zai yi ihtimalin wani ma'ana daban ba wannan kuma kana da uzuri dan da zahiri kawai zaka yi zaka yi hukunci annabi ya ce kuna kawo ƙara gare ni fala'alla ba'dakum yakuna alhana bi hujjatihi min al-akhar dayan ku zai iya fiqiya wato gyara hujjar shi ya fito da ita fili akan dayan ya ce in yi amfani da zahiri in yi hukunci amma sai ya ce ku sani duk wanda na ɗauki haƙƙin ɗan uwan shi ma'ana a rashin sani na bashi to na yanko mai wuta ne ko ya ci ko kar ya ci shi ya sani an gane wannan ai to saboda haka idan matsala ta kasance mushkila ne karka ba da amsa ta a dunkule ka yi ƙoƙarin istifsali ko istifsari ko kuma kai ka yi taudefi مسألة هدو استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك wannan zailu ce ta waccan ko tare suke me fatawa ya tambayi wanda ya zo mai da fatawa kan me yake nufi filla-filla shine istifsal talabu at-tafsil ko neman fayyacewa me fatawa ya nemi fayyacewa daga wanda ya zo tambaya gurin shi idan ya buƙaci haka asali in bai buƙaci hakan ba to kawai amsa zai bayar ai gashi na cikin qur'ani yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala kaga kawai shi aka bada amsa inda matsala ce ta Jabir ibn Abdullah wanda ya tabbata a sunna bai da lafiya yake tunanin rasuwa zai yi kuma mahaifin shi da mahaifiyar shi duk ba sa rayi kaga yanzu wannan shine kalala wanda ba shi da usul ba shi da ba shi da furo sai yan uwa sai kawai aka ba shi amsa saboda tambaya ce wadiha ba a buƙatar istifsar wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid kaga nan ma kai tsaye aka bada mi aka bada amsa saboda babu ghumudi babu iskali babu ta'qidi a cikin ta to sai in an buƙatu zuwa ga wato ainihin neman ƙarin bayani ne sannan sai ka nemi ƙarin bayani kamar yadda a nan gurin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya nemi ƙarin bayani alkhamisatu mas'ala ta biyar anna takhsis albuq'ati bin nadhri la ba'sa bihi idha khala min almawani'i kebance wani guri da alwashi asali ba shi da wani matsala ba laifi akan shi in ya kubuta daga mawani akwai mawani abubuwan da ke hana katangu da suke katange tsakanin zartar da wannan alwashin kamar abubuwa biyu da annabi ya tambaya a kai in akwai wani gunki ko ta al'ada ta jahiliya da ake a gurin to wannan dankar ai isti'zami da girmama wannan al'adar ta jahiliya ko gunkin na jahiliya da aka taba bauta mawa a gurin sai aka ce to a bar shi kenan in babu waɗannan kamar yadda annabi ya ba mu wancan dama ya je yankan shi abuwana to babu laifi mutum ya yi alwashin duk inda yake so ya je wani abu na ibada ya je alwashin abin da yake so ya yi na ibada amma kamar da muka ambata a satin da ya wuce banda idan sallah ne mutum ya ce zai tafi wani gari ba a garinsu ba ya yi alwashin zai je wani gari ya yi sallah to sai dai ɗayan masallatai uku ko ka'aba ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ko masallacin kudus amma babu masallacin da zaka ce nayi alwashi nayi alƙawarin zan zan kwashe ka in sa a jaka in ciri tike in tafi ya mai dan in yi sallah masallacin gaddafi na ya mai to wannan kai sallah masallacin unguwa ko kawai shikenan an gane ko baraka tafi ka zartar da wancan da wancan alwashin ba so da ba a wato yin balaguro a ziyarci wani guri in ba masallatan nan guda uku ba in dai da niyyar a yi sallah a cikinsu ne ko a yi wata ibada su ka alwashin sai ka yi tikafi a gari kaza sai dai in kana da wani uzuri a garin ana wata daura ne ka ce za ka je sannan ka yi tikafi wannan shi ya zo taba'an ne babu laifi ina fata an gane wannan to saboda haka babu laifi a keɓance guri domin yin alwashi idan babu wani mani'i wanda ya shiga tsakanin wato ainihin mutum da abin nan as-sadisa mala yace al-man'u minhu hana yin wannan alwashi din idza kana fihi wathanun min awthanil jahiliya in akwai wani gunki daga cikin gumaka na jahiliya walau ba'da zawalihi koda bayan gushewar shi ne to da yayi amfani da fi'ilin kana ko ce hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliya kenan fima ba'd fima qabl a da akwai wani gunki da ake bauta a gurin ce ba ko wani idi da ake ba to kaga yanzu babu laifi amma inda an taba bautar gunki a gurin to baka kebance gurin da cewa nan zaka je kai ibada السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله هنا ين هكا a wato ainihin a ce za a je guri kaza a yi ibada in ya kasance gurin akwai wani idi na jahiliya da ake yi ko da bayan gushewar shi ne ko da bayan gushewar shi ne saboda abinda aka aka, aka hana din ko aka kyamata na bautar gunki ko kuma a wato ainihin idi na jahiliya tasirin shi yana nan ko da shi abin baya nan da ka ba a ba a ainihin wato yi saboda faɗin shi fa halkana fiha idun min a'yadihim da yace a'a sannan yace fa aufi bi nadarika athaminatu mas'alata takwas annahu la yajuzu alwafa'u bima nadhara fi tilka albuqa baya halatta mutum ya cika alwashin da yayi a wannan guri wanda ya kasance akwai wasan ko kuma akwai idul jahiliya ko athar din shi li annahu la nadhru li'annahu nadhru ma'asiyatin domin shi ba kance ne alwashi ne na saban Allah daka a gurin ba za a zartar da shi ba fadin shi fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'asiyatillah at-tasi'atu mas'alata tara al-hadharu min mushabahati al-mushrikina yin taka tsantsan daga kamanceceniya da mushrikai fi a'yadihim a cikin idodinsu walau lam yaqsidhu koda shi mutum bai yi nufin yin wannan idin ba kamar misalin maulidi da muka bayar ko da mutum bai yi nufi ba in dai za a mai hukunci da su da wannan a shi shekul islam ibn taimiya a rahimahullah ya yi bayani a nassance ya tabbatar da cewa wato ainihin yin kamanceceniya da wanda aka hana yin kama da su kamar yahudu da nasara da jahiliya ta maguzawa da duk wani abu da ya kasance harkar bata ce to ba a sanya sharaɗin sai an mutum ya yi nufin ya yi kamanceceniya da su ba ba a sanya sharaɗin sai mutum ya yi nufin ya yi kama da su ba kaga asali an hana aske gemu don kai kar ai kama da kafirai ko an hana cika gashin baki don kar ai kama da kafirai musamman majusawa sai mutum ya aske gemun shi ko ya bar gashin bakin shi dubuza haka ba kyan gani in kai magana ya ce a shi haka yake ra'ayi ce mai aka kai kama da arna ya ce a shi ba don yi kama da su ba kawai ra'ayin shi ne to babu ba shi da hujja ba shi da hujja an gane ko inda shekul islam ba a sanya sharaɗin sai in mutum ya yi nufin ya kama da su in dai ya yi aikin da ya zama su suka keɓanta da shi to kawai ya yi kama da su kuma za a tayar da shi tare da su man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kaga tashabbuh aka ce ba a ce wanda yayi nufin kamanceceniya da su ba ba a ce wanda ya yarda da abin da suke kai ba kawai mujarradin yayi kama da su za a tayar da shi tare da su amma aikin alkhairi ne baka samun lada sai da niyya aikin alkhairi ne baka samun lada sai da niyya amma haram za a baka zunubi koda ba kai niyyar ka samu zunubi ba mutumin da ya sha giya aka ce za a baka zanibi ya ce shi ba don a bashi zanibi ya sha giya ba aikin banza dole a rubuta mai zanibi amma mutumin da ya yi sallah sai ce shi ba don a bashi lada ya bakwai wanda wasu sufa yake cewa su don san annabi suke sallah ba don a ba su lada ba suna faɗin haka to nan ba shi da ladar domin wa inna mali kullum ri'in manawa innahu lam yanwil mathuba da yi nufin ya samu lada ba idan lam lam yahsul laha ilaiha ba zai same ta ba amma zunubi ba aka ba a cewa da niyya ko ba da niyya ba ko kai ka sani yasa ma kafirai da yawa gurare da yawa Allah yana kwatanta su da ba sa ganewa ba sa sani ba sa sani ba sa sani yasa ce an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun bidun shu'ur kuma ga aiki ya baci kaga babu zancen kasulu ko to da ka baya cewa ai ban yi nufin in yi kama da yahudu ba da nai kaza ban yi nufin in yi kama da yan bid'a ba da nai kaza ba dan nai kama da su wani nai kaza ba in dai aikin su suka keɓanta da shi to hukuncin ku ɗaya da su Allahumma sai dai in rashin sani sai a ba mutum uzuri na jahilci zuwa lokacin da ya sani amma ya san abin nan haramun ne kamar misalin aske gemu dinta ya san haramun ne sai ya ce kawai shi ra'ayin shi ne bayan zunubin ya saba ma annabi sallama kuma yana da hadarin ya hadu da yahudu da da ainihin wato majusawa a gurin wata al'adar da suka keɓanta da su da ita an fahimci wannan ai saboda haka sai a kiyaye ba a cewa da niyya ko ba da niyya ba al'ashiratu mas'ala ta goma la nazra fi ma'asiyatin ba a cika alwashin da aka yi shi a cikin saban Allah tumin da yayi alwashin sai ya saba ma Allah yayi alƙawarin sai ya yanke zumunci ya dau alwashi to kar ya yanke zumuncin amma yayi kafara an gane ko to daka wasu sun tafi akan cewa wato la nazra yani an-nazr din ma laysa mun'aqad bai kullu ba ko da ya ce ya yi alwashin sai ya saba ma Allah to kar ya saba ma Allah kuma shi kenan a gurin wasu malama ai mun karanta wannan a baya wasu kuma suka ce a'a alƙawarin ya cika sai dai ba zai wato alwashin ya cika sai dai ba zai ba zai tabbatar da shi ba zaka sai ya kafara ta rantsuwa kamar mutumin da ya rantsuwa ne ya ce wallahi ba zan yi abu kaza ba kuma ya zama abu kazan nan alheri kuma yanzu a zahar ɗin nan mutum ya ce wala ba zai yi ta ba kaga sai a lallashe shi sai da Allah ka yi kuma in yayi sai yayi kafara an gane ko ko yace wallahi sai ya sha giya kaga a gurin sai a ce kar ya sha kuma yayi kafara to haka shi ma a babun alwashi tunda annabi ya ce wa kafaratu kafaratu yamin hadisin nan Aisha kafara shi alwashin da ba a cika ba to kafara shi kafarar rantsuwa ne an fahimci wannan ayi daka wannan shine abin da yafi karfi to daka la nazra suka ce yahtamil ala anna al murad la wafa li nadhrin ba a cika alwashin so da fadan annabi sallama wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi mun karanta hadisin a karatun baya al hadiyata ashara mas'ala ta goma sha daya la nadhra li ibni adama fi ma la yamliku babu alwashi ga dan adam a cikin abin da bai mallaka ba ba za a ce sai ya tabbatar da shi ba ce ka ba shi gidan wani a ce to je ka sato takardun ka miƙo mushi tun da je ka mai alwashi to ba a wannan to da bai mallake shi ba kenan babu alwashi ga babu cika alwashi ga abin da dan adam bai mallaka ba abin da bai mallake shi ba a shari'a da kuma abin da bai mallake shi ba a kaddara kaga abinda bai mallake shi ba a shari'a kamar yace ya ba wani aljanna kin kai kaza zan saka aljanna a shari'a ba shi da me ba shi da wannan hurumin kin kai kaza zan kankare ma zunubanka a shari'a ba shi da wannan hurumin kuma magana ce mai hadari saboda zai in ba wasa ba zai iya zama izgiliwa shari'ar Allah shi kuma abu ne da ke kaiwa zuwa ga mataki na ridda da kafirci to ba a wasa da irin wani ce na baka salular wani kaga wannan shi kuma abin da bai mallake shi ba kadran kenan to daka babu zancen ya cika wannan alwashi amma yace zan sai ma salular wani kaga kadran yana da iko ko in wancan ya sai da mai to shi kenan sai ya ba wancan da ya ma alkawari amma abinda baka mallaka ba babu babu alwashi a kan shi wallahu ta'ala alam na'am Mm. Na'am. Mm. Mm. ana iya kafa hujja da ayar saboda hadisin kamar yadda muka ambata yana da inqita'i tsakanin Yahya ibn Abi Kathir da Abu Qilaba to kenan ayar sai ta zamanto ita ce hujja amma kamar yadda muka ce a Sheikhul Albani ya inganta shi da hanyoyin shi ne an gane ita riwayar ta Abu Dawud tana da matsala amma yana da wasu hanyoyi sannan yana da shawahid da za su karfafe shi na daga cikin mafi girman shawahid din ayar da kuma kissar abin da ya faru a aya an gane wannan aya to zai iya karfa don duk da wata mazhaba ce ta karfafa hadisi na wasu malamai shine a karfafa hadisin da ya zama yana da rauni ad-da'f al-yasir da wata ma'ana wadda ta tabbata a cikin nusus musamman alqur'ani ko ko sunna ta annabi duk da kasancewar ba kai tsaye ayat take magana kan qadiyar bi'ainiha ba sai dai ai amfani da ma'anar ko wanda suka zafafa suka hana hakan ko wanda kuma suka ce suka ce to indai haka a dauki wancan nasin mana kawai dai wannan a watsar da shi tunda bai tabbata ba to amma akan yi amfani da shi so da ƙara taubihi da isti'nasi wallahu a'lam ayya to sai mu tashi babu min ash-shirkin nadhru li ghayrillah na karatu na 26 zai yanzu da biyar muke